بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعظفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك kamar yadda muka yi ni'ima ga annabi yusuf na fitar da shi daga gidan yari yana tsalkakewa daga kowane irin zargi makanna da yusufa haka muka tabbatar ma yusufa da mulki da natsuwa ila ardi cikin ƙasar misira ya taba wa ha yana sauka ƙasar misira haisu ya sha duk inda ya kaso saboda kula da irin abubuwan da ake aiki a kowace nahiya shi shirin noman da kuma noman da wurin aji komi da komi duka yana monitorin yaga abin da yake daidai ne tun na shi ne injin wanda ka juya komi da komi ya zama yana da ikon sauka ko ina misal ba da dike wal habsi bayan kunci da tsare shi da aka yi gidan yari wa fil qissati ya zo cikin labarin nan na annabi yusuf annal malika sarki bayan shekara guda توجه وختمه وولاه مكان العزيز وعزله ومات بعد فزوجه امرأته فوجدها عذراء ولدا له ولدين وأقام العدل بمصر ودان له الرقاب دم كرنت wannan cewa sarki ya sa mai hular sarauta shine kambin sarauta kuma ya bashi hatimi na tabbatar da mulki shine stamp na sarauta kuma ya ba shi matsayin azizu misira aka tube azizu misira bayan haka azizu misira ya rasu kuma ya aura ma yusuf mata azizu misira kuma yusuf ya same ta budurwa zama ya daɗi ta haifar mishi 'ya'ya guda biyu annabi yusuf ya tsaida adalci a ƙasar misira kuma kowa da kowa ya yi biyayya gare shi duk ƙasa gabaki ɗaya nusibu bi rahmatina man nasha'u Allah na nuni ka cewa wannan abu duka rahama ce ta Allah zuwa ga Annabi Yusuf da kuma su kansu mutanen ƙasar Misra sun samu rahama na tsallake shekarun nan na fari muna samar da rahaman mu ga man nasha'u wanda muka so wala nudi ba mu tozartar da ajarar muhsini ladan masu kyautata aiki falamma kana min amri yusuf hakaza to da lamarin yusuf ya zamo haka an bashi mulkin misra to sai aka gagarumin taro tawajahu sai ya bashi kamben shi na sarauta shi sarki gaba daya ya yi resigning ya bamma shi yusuf komi da komi yana hannun shi wa khatamahu ya bashi khatimi wa nasaba lahu sarira min adh-dhahabi ya sa mishi gado na zinariya duruhu 30 zira'a kamun gadon sama zira'i 30 waja'ala alayhi 70 firashan ya sanya mishi shinhida 70 kala yusuf yusuf ya ce to madalla amma sariru shi dai gado fasaufa ajlisu alaihi zan zauna a kan shi uƙawi mamlakataka zan ƙarfafa mamlakaka da shi tunda babu inda adda kamar shi wal khatam uƙawi bihi mamlakataka aidan shi ma khatimin da ka bani na karɓa zan ƙarfafa mulkin ka da shi wattaj laysa min libasi wala min libasi abai amma wannan kambe na sarauta to ba tuwahi na bane ba tuwahin iyaye na bane mu annabawa ne ko ya ce mu malamai ne ba ruwanmu da wannan cewa sai mun sa kamben sarauta walamma kana kazalika to da haka ya kasance ya gama shiri ya tara abinci duk abin da aka bukata an yi an gama tsaf ana jiran ikon Allah ya zo to waƙa alƙahu fi jami'il buldan sai fari ya auku cikin dukkan ƙasashen misra babu inda aka yi ruwa ko ɗab kuma sannan babu wani unhani don yunwa ta game ƙasar gabaki ɗaya ya zama kuma babu inda aka samu abinci in ba wurin sarki misar da shi ne yusuf kuma duk ƙasar kuma sarki shi ne wanda ya fara cewa a kira mai yusuf yunwa ta hana shi bacci bil'amil awwal kana yusuf ya kul shekarar farko yusuf ya zama yana cewa la abi'u zar'a ba ni sai da hatsi illa bid dananir sai da kuɗi dinari wadda rahim da dirhamomi fakat su kaɗai yake an samu tun ya kawo kuɗin shi dinari ko dirhami a bashi abin da ake bukata kuma ba wai abin da ya kaso ba shi a'a an yi kontrolin ɗin abin ko wani mutum ga abin da za a sayi mishi ko wani mutum ga abin da za a sayi mishi ko da bai isa ta yau da gobe ya te gobe ya dawo amma ba za a ɗauki a ce an sayan mu wani ton kaza ba irin da yake faruwa yanzu a kawo a wani al'umma kawai sai wani mai ƙarfi ya ce ya sai sai ya ce ya ƙara farashi ya zama abin yabuwa ya talaka a'a ana sayarwa amma kowa kwano nawa zai ishe shi abincin shi kwano kaza to shi za a sayan mai sauran iyalin gida kuma yana da iyali kaza sai an kiran shekarunsu dan shekara kaza kaza na isa te dan shekara kaza kaza na isa te shi za ka bayar shi za a sayan maka ba kuɗi aka so a tara ba ana so a abincin ya zama ya ishi kowa da kowa fa ba'u lahu dananira wa darahima hatta lam yabqa dinarun wala dirhamun fi misra illa wa malaka yusuf ya zama wannan shekara ba a samu kingin dirhami ko dinari ba saboda ya dunga sayan masu abinci da dinari da dirhami habba sauran wanda ada dinari ko dirhamin misra sai yana hannun Yusuf duk kuɗin Misra kaf sun dawo kasan shi abinci shi da ban mamaki duk wani abu wanda aka godogo da shi to sai fa ɗan an ƙoshi amma in ba ƙoshi ba to da maganar tuhayi da maganar mota maganar gida maganar bawa maganar komi ya fa tashi aiki sai ciki ya ƙoshi sannan za a samu wani abu wanda za a yi riƙa duk da tuhayin jikinka in ta kai ta kawo mutum na iya bayarwa ko ma dole ya bayar ya dai ƙoshi ya zanna hutu ya hiba shi da haka duk kuɗin ƙasar gaba ɗaya suka dawo hannun sarkin misir shi ne yusuf wafil amin Sani shekara ta biyu ƙala ya ce to tun da ba kuɗi la abiyu ila bil huli wal jawahir ban sai da abinci sai da kayan kwalliya na mata kayan ƙawa da jauharin mata shi za a kawo a mashi kima a bada abinci باعوا له جميع باعوا له كل ما عنده من الحلي والجواهر suka sayan mashi duk abin da suke da shi na kayan kawa na mata da jauhari na mata kaf na ƙasa sai da dawa hannun shi hatta lam yabqa naqadun fi misr da illa malaka yusuf har zan babu wani abin da aka kera na kwalliyan mata na zinari ko na azurwa ko na mi sai ya dawo yusuf ya mallaki abin nan shekara ta biyu ta ƙare fari bai ƙare ba wafil amil thalis a shekara ta uku sai ya ce la abiu illa bid dawabi ban sai da abinci sai da dabbobi sai a zo dabbaka a mata kima tana buhu nawa ko tana kwano nawa to da shi za a yi ciniki ga ba, ba mamaki a haɗa dabban nan da wani da wani da wani suwa da ita sai a ba kowa abin da yake bukata shi ko a kai dabban nan wurin da aka tattala kaga dole ashe ya yi wurare-wurare na kiwon dabbobi iri-iri da kuma mai kula da su da abincinsu tunda duniya ce zai ceta da haka dukkan dabbobi ko waɗanne iri akwai wurinsu akwai mai hidimarsu akwai abincinsu baba'u lahu ma inda min ad-dawabi an akhirihim ya sayan masu da abinci akan abun da suka shi na dabbobi dukka baki ɗaya har dabbobi suka kare to kuma wanda bai da dabbar to za a bashi abun da dai zai ci sai ya shiga cikin masu hidima tunda kaga duk ƙasa kama ana mulkin kwaminisanci ne komi na mamlaka ne kuma kowa na kowa ne kuma komi na kowa ne da haka in ka zo ba ka da kuɗi ko ba ka da abun ƙawa ko ba ka da dabba to akwai abun da za ka yi a baka abinci sai a kai ka shiga cikin masu aiki madadin a biya ka to sai a cika ma cikin kashi kenan kuma gobe a dawo kuma a ce da kai wurin aiki kaga ma'ana dai ba wanda zai rasa abinci wafin amin rabi shekara ta hudu kala sai ya ce to saboda dabbobi sun kare la abiu illa bil diya'i wal aqar yanzu ban sai da abinci sai kowa ya kawo gonaki gonashi ko wace iri da gidaje mutum ya kawo gida ne ya kara a ta ba shi abinci har a can ya kuɗin gida kuma sai ya ba da wani in gona gare ya ba da gona a yi mata kima ya dinga zuwa na an sa abinci har ya canye abincin kuɗin gonar shi komai dai aka mutum zai kawo amma ba biyan shi za a yi ba abinci za a riƙa bashi kuma ba gaba ɗaya ba a'a na buƙatar ran nan za a bashi gobe ma ya dawo da shi da mata da ɗaya ne an riga an yi rijista za a kira kawai lamba kaza ya san shi ne kuma an san mutum kaza a gida ne an san kwano kaza za a basu in ma maganar tumaturi ne in maganan man gida ne ko manja duk an san miza a ba kowa da haka da lambobi kawai za a kira an bi layi kawai da an kira lamba wani ya tafi wannan lamba an san me take bukata sai a bashi shi ko ana nisa ya ce to gidanka na kaza fa ya kare ce to ai akwai wani wuri kaza sai a sa cikin rijista shi ma haka za a yi har ya zama duk gidaje da gonaki na misira sun dawo hannun yusuf فباعوا له جميع ما عند من العقار والدور والأشجار حتى لم يبقى بقعة إلا ملكها يوسف suka dinga sayan mai da dukkan abun da ke gare su na gonaki da gidaje da itace wanda suna da 'ya'yan itace masu amfani har zan babu wani wuri a cikin misra face yusuf ya mallake ta illa malakaha yusuf sai yusuf ya mallake ta وفي العام الخامس شكرا تبير قال يتي لا أبيو إلا بالعبيد والإماء تبا كنجم مي دبا ba maganar kuɗi aka ba ba mai kuɗi ba mai dabba ba mai gona ba mai gida ba mai wani abin kwalliya duk ya koma hannun sarkin misira saboda a dai samu a ci abinci to da shekara ta biyar ta sai ci to yanzu ba ni sai maku sai da bayi maza da mata sai mutum ya kawo bawa ne ya ce gashi sai a kasa zai nawa sai a ce zai yi kaza to ya kawo kuɗin tiya kaza kenan ko ko buhu kaza ba ba shi za a yi ba sai a rubuta ana na ana yan mashi ana yan mashi kuma bawan sarki zai ci da shi da haka ya dawo gidan sarki ya ga an rage mai wahala sauran wayanda a can su kuma zuke zuwa karɓi abincinsu kuma sai gobe haka nan bayi mata faba'u lahu ma indahu min al-abid wal ima suka dunga sai mace duk abin da suke da shi na bayi maza da mata hatta lam yabqa amatun wala abdun illa wa malakahu yusuf haya zama duk ƙasar misra ba inda baiwa take mace ko bawa namiji face yusuf ya mallake su kuma kaga abincin su duk abin suka bukata ya dawo hannun shi shi kaci da su su ba sai an ba da kuɗi ko wani abu ba wafi al'ami sadis shekara ta shidda ƙala ya ce to yanzu daɗa ba a da komi mutum daga shi sai ɗaya ne ce to in kana sa abinci kawo ɗanka guda sai mutum ya gargaɗo ɗaya ne ya bayar sai a rijista sai a kimanta za su yi nawa sai a rubuta kullum shi mai gidan sai ya zo in dan gaisa ba a hana ya zo su gaisa amma dai ya san yanzu bayan sarki ne saboda tuwo da abin da aka bukata sai a ta bashi ce to yanzu ka canya abincin ɗanka kaza tsora kaza to in ta ƙare sai a to yanzu ba ka da kingin wani abu nan duk ɗiyanka ka canya abincinsu haka an kai ta yi wannan shekara ya zama duk ɗiyan da akwai kaf maza da mata an sai da su an sai abinci hannun yusuf fa'ulahu auladahum an akhirihim sun sai musu da ɗayansu kada kakkab ga baki ɗaya to saura shekara guda kuma hayyau da kingin rina a kaba wafil amis sabi shekara ta bakwai kala ya ce to haban ba ku abinci banza sai dai mutum ya zo ya sayan man da kai ne ni ko yanzu yanki ci da shi sai dattijo ya zo ya ce na dawo gidan sarki shi kenan sai a rijista bai koma zuwa ko ina sai da izini za a bar shi gidan shi amma kuma ana kula da shi za a kai mai abinci ne so uku ko ya zo ya ansa amma dai ya san bai da yancin kai ne bawa ne saboda ya ci abinci la abiyu lakum illa bi riqabikum yace ban sai muku da abinci sai da wayayon ku mutum ya zo ya yadda ya zan bawa na ayi ciniki an sayan ban da shi da dinari kaza ko ko tiya kaza ko buhu kaza ala kullin dai abinci za a biya da shi ko da an ka sayi to an ha gama ciniki ba kuɗin za a bashi ba ko abinci sai dai ya dawo za a lissawa da sahi zai ci kaza da rana zai ci kaza da gaini to ya ci kaza cikin kuɗi kaza na nashi to in ya canye sai a ce to ka ƙari ho yanzu kai duk ka canya kanka to kun ba kura ta za a yi ba za a bar shi na amma dai an hidda rijista ta cikin sunayen waɗanda yake haƙƙi ne nasu kuɗinsu ne suka ci to yanzu ku hidda cikin arzikin Allah faba'u riqabahum sai suka sai da wuyayukansu fa malakahum an akhirihim sai ya mallaki duk wani wanda an misra bawan annabi yusuf ne to kaga ai mai gorin cewa ai bawa ne bata ko taso ba shi in bawa ne ba dai bawan ka bane kai ko bawan shi ne da haka nan bada haka a gama lahiya ya zama duk wanda an misra to yusuf ya mallake shi bawan sarki ne ata lil malik ƙala lahu to da ya gama wannan shekara ta bakwai ta ƙare kuma wafi yugathu nasu fi yasilun ta zo Allah ya ma makon ruwa sabta abin da za a lura ba dan ikon Allah ba ko me aka tara tun da yunwa ce to ba za a wadatu ba shekara bakwai a ce ba a shiga halin kakanika yi ba a'a kawai dai ubangiji ya ce ai noman ne a tara dan shi ne sababi amma ga hakika babu ma dangantaka tsakanin sababi da almusabbib a kamar lokacin sayyidatuna maryam da za ta haihuwa wa huzi ilayki bi jid'in nakhlat tasaqal alayki rutaban janiya ta zo ta ce ni da irin girma na ɗaukaka ta a ce gani zan haihu kuma ban yi aure ba kuma masallaci nake dare da rana kuma ubana kowa ya san na Allah ne ni a zan yi da raina sai Allah ya ce kakke damu bari ma ki ga cewa muna tare da ke wannan kututturin dabirin da kike zaune wuri ne girgiza shi da ta girgiza sai gashi ya yi tsawo sai gashi ya yi ganye ya yi ‘ya'ya sun nuna nan take to na dangantaka cikin girgiza kututturen dabino da tashi ne yanzu ya yi girma yanzu ya yi ganye yanzu ya yi ‘ya'ya yanzu su nuna yanzu su haɗu a ce yanzu babu dangantaka illai dai kawai Allah ya ce yi in ka yi shi zai yin abun ba wai kai zai bari kai ba kamar da annabi Musa ya zo Fir'auna ya koro su da shi da runduna ta yi ko da yanzu sai ga teku sai Allah ya ce bugi teku da sandaka ana bugawa sai ga fanfalaka bakara kullu firqin ka tsaulil azim kawai sai ga an samu hanyoyi har goma sha wani abu na teku babu dangantaka cikin bugun sanda ga ruwa da darewar ruwa kuma su narke su sandare nan take ko waje an yi babban hanya inda za a bi da dabbobi da mutane kuma ga ruwa na iyakar ganinka amma sun zamo dutse nan ma ruwa ne sun zamo dutse sai da ya gama wucewa kare kakkaf shi kuma fir'auna ya gama shiga ciki sai Allah ya ce mu gulbi game sai game ya to kaga babu dangantaka cikin buga sanda da kuma irin wannan da aka yi to haka shi ma babu dangantaka cikin noma da duk abin da an ka yi bisa ga kiyaye duniya shekara bakwai a haka Allah ya so kuma wannan shi ne sababi da haka nan Allah shi ne ya riƙe al'umma ta ya ci da su ya sha da su ya masu duk abin da aka cikin shekara bakwai ba Yusufu ba shi Yusufu kawai sababi ne min al ya kamata a san haka nan kuma shi Yusuf ya san haka nan cewa Allah ne ka son ya amfani da shi kuma Allah ne amfani da shi ba dubara ta ba ce ba ƙoƙari ne ba ne kuma ba ma amfanin abincin ba ne to haka da shekarar nan ta dawo ta zo an ka samu abin da aka bukata sai Allah ya shigar da tsatse da yalwata da wadata da komi dan ba dan hikima Allah ba shi kuma inda an kai fari shekara bakwai to shekara guda dan damuna ta yi kyau ba za a walwale ba za a yi shekaru ba a walwale ba amma tun da yanzu ya kai a walwale abin da yake so ya tabbata a shekara bakwai ya tabbata to yanzu shekarar nan guda da an kai kuma shi kenan wadata ta dawo da lahiya da jin daɗi da komi da komi Allah ya dawo musu da shi to sai ya tafi wurin sarki kuma kaga shi cikar dai kamala ta nubuwa in wani ne an kai rizayanin an ka bashi daula shekara bakwai kuma har ya zama ya mallake kowa har sarki ya koma khadimin shi balle wanda ba shi ba ba zai iya dawowa ba kuma ya ce ma sarki alhamdulillahi na gama aikin da Allah ya sani ga mulkinka su kuma waɗanga kowa an yi rijista kowane mutum a bashi ɗaya ne a bashi mata ne a bashi dabbobi ne a bashi kayan kwalliya ne a bashi komi da ya kawo ya koma kowa ya zamo ɗa cikakke mai cikakken yanci kaga abu ne wanda yake na Allah ba wai maganar mulki ba ce ko duniya shi kan shi Yusuf bai damu da duniyar ba ya san aiki ya zo kuma ya gama kuma ya tsantsame hannu ne karshe ma yake ta addu'a cewa Allah mulkin nan da ka bani da fasarar mulki da duniyar da ka bani Allah don na gode amma dai Allah ka karɓi raina ina musulmi ina musulmi shi musulunci to shi a dutsen da yake shine hajarul asas da an cire shi duk ginin da an ka yaro shi kamar tuba ga wali tuban na ita a farko tun ma na yana cikin ƙasar ta ce zai ne ya tuba to tuban nan duk wanda ya hau sama ko ya zama gausi da za a cire tuban nan kuma duk ya rubuce ya lalace za ka ce tawaffani musliman wa alhikini bis salihin duk abun da an ka shi gare bai sa aka ba ba duniya yaka kallo ba ko bai ma ɗauke ta bakin komi ba ya maimma sarki da mulki ne ya maimma mutane da yancinsu ya ba su matansu da ɗiyansu gidajensu gonakinsu dabbobinsu kayan ƙawarsu dukiyarsu kowa an rijista an ka ba kowa abu ne an ka ci gaba da kuma rayuwa a talil malik sai zo wurin sarki bayan shekara bakwai na fari ƙala lahutun mashi ra'aita ba a ƙalin lahu tabaraka wa ta'ala sarki ka ga abin da Allah ya bani tabaraka wa ta'ala arahu kullama wajada ya gwada mai dukkan abin da aka samu ya shiga da shi suto suto aka je ƙasa ƙasa tun da ba gari guda an kai ba ƙasa ƙasa ko ina aka gwada mishi irin abin da an ka tara na dukiya da mutane da dabbobi da komi ya ce wannan duk gabaki ɗaya yanzu sai abun da kai naka ne ba no ba ne fafari hal maliku bi zalika sarki ya farin ciki da irin wannan abu da ya ga ya tabbata sun makala sannan yusuf ya ce ushiduka wa ushidu nasa kullum an ne a atakatuhum an akhirihim wa radattu ilaihim amlakahum ina shaida maka ina shaida wa mutane gabaki daya dukkan suna yanta su gabaki daya kuma kowa na mayammai da abin da yake nashi ne abin da ya mallaka ba mu bukatar komi ni da kai Allahu akbar wala ajru lakhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun to saboda kada ka ce kai mako da yaso bai da wayo yanzu wanda ya mallaki wannan abu ya koma kun bai da komi tunda shi yanzu ya haba kowa komi nashi shi bai da komi duk da mulkin bai so ya ba sarki mulki ne to wai sai haga cewa to aiko dai ba a cewa ya kasara sai Allah ya ce wala ajrul akhirati ladan lahira da littattalan ma Yusuf khairun min ajrid dunya tafi alkhairi bisa ga ladan duniya bari ganin abun nan da ya mallaka ya bayar abun da an gare shi wurin mu to ya yi wannan abu nesa ba kusa ba mun tattali wannan alkhairi lillazina amanu ga waɗanda suke da imani irin Yusuf wa kanu kuma sun kazabo yattaquna suna da takawa suna jin tsoron Allah da haka bai khasara ba وهذا الإحسان الذي أولاه الله ليوسف يجد في الآخرة ما هو أكبر منه wannan kyautatawa wadda Allah ya ba annabi Yusuf a duniya to zai samu abin da ya fi shi girma da ɗaukaka gobe kiyama wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala yajzil muhsinin wa la yudhi'u ujurahum Allah tabaraka wa ta'ala yana sakayya ga dukkan masu kyautata ayyukansu kai dai ka kyautata da ka kyautata to tabbas ka samu sakamako na Allah shine shehu walarabi yake cewa ka yi mu'amala don Allah shi Allah da ka yi don shi to ya karɓa kuma ya saka maka da alkhairi shine yace yana saka masu kyautatawa abinda kawai abbanna ka yi ba don shi ba to kuma wannan shi bai ansa amma dai in ka yi don shi to Allah ya karɓa kuma wala yudhi'u ujurahu ba zai tozartar da ladan masu kyautatawa ba waɗanda yake masu takawa da imani waja ikhwatu yusufa fadakhadu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun to an buɗe wani sabon shahi kuma cikin tarihin annabi yusuf waja ikhwatu yusufa fari ya kai ƙasar su annabi yusuf inda ya faro uwaye ne da 'yan uwa ne aka ce musu duk duniya ba inda aka samu hatsi sai misra wurin wani sarki adili kuma bai da zaɓi duk wanda ya zo zai ba shi abin da yake bukata waje a ikwatu yusufa sai yan uwan yusuf waɗancan da sun ka ba shi kashi sun ka jefa shi rijiya sun ka sai da shi daɗa da abin da bahaushe ka cewa wai haƙi sun ƙare sai gidan maye dole a zaurin Yusuf duk da cewa ba a san Yusuf bane waja ihwatu Yusufa sai yan uwan Yusuf suka zo wa da halal qahatu fari ya shiga kasar su wa asaba ya sami arda kan'an kasar kan'an wa sham allazi kana yaskunu abu yusuf wa ihwatuhu faja'u kasar su inda baban yusuf da yan uwa ne suke zaune to fari ya shiga kasar faja'u sai suka kamu da yunwa kaga da ba alhamda ba an baki yi bane sai a ce faja'u sai sun ka zo amma tun da an baki da faja'u sun ka jewa daga aljuru faja'u yunwa ta kama su wa arsalu aula da yaqub sai suka aiko ɗiyan annabi yaqub liyam taru dan su zo su yi awon abinci lima balagahum dan labarin da ya isa gare su anna aziza bisra sarkin misra yau ta'ama bi thamanihi yana ba da abinci amma da kuɗi sai an sayi aka tattali kuɗi aka tai da su don a sau abinci a dawo su gare su ma yusuf ya mutu tuni da aka ba su tsammanin shi ne fadakhalu alaihi sai suka shiga wurin yusuf fa'arafahum yusuf da shigarsu yusuf ya gane su a suwane ne suwane ne suwane ne wa hum lahu munkirun su ku suna masu musu gare shi arafahum wa hum la ya'rifunahu shi ya gane su ya san su su ko ba su gane shi ba da haka ba san ko wane ne ba li qu'udi ahadihim bihi wa zannihim halakahu dan nisan ahadin su shekara nawa raban su da shi da kuma sun yi zato ko ma sun yi kira cewa yanzu ya mutu fa kallamuhu bil ibraniya sai suka yi mishi magana da ibraniyanci hausa ƙasar su shi ko zai musu barazana faƙala lahum sai ya ce musu kallon munikira alayhim kamar mai musu wanda bai yarda da su ba ma aqdamakum biladi wannan luga ta ku ta ina ce ai lugar sham ce to me kawo kasan mu ta misra kun gan ku su yi aidi ne a kame man su a tsare sun zube cikin aibin kuma da gangan ya kai musu in dai ya razana su ce ma aqdamakum biladi me ya kawo ku ƙasata faƙalu suka ce lilmirati awo mun ka zo mun ji an ce kai ka da da abinci shine yunwa ta kama mu shine mun ka zo mai awo faqala la'allakum uyun yace awan wa kun gan ku kila sai aidi ne ku ai jawasi kun zo dan bincika aibin kasan mu dan ku zo kawo mana hari ko wani sharri qalu suka ce ma'adallahi muna neman tsari da Allah ina mu ina zuwa wani sai aidi mu yunwa ta koro mu an ce kana sai da abinci mu ba miyagun mutane ba ne ƙala ya ce to famin aina antum daga yana kun kai to ka dai ga magana tsauri tsauri idan dai a ba su tsoro ce famin aina antum daga yana kun kai to ƙalu da suka ce bashi min biladi kan'ana mu mun fito daga ƙasar kan'ana kuma ma wa abuna yaqub nabiyullahi mu baban mu yaqub an mu ɗaya annabin Allah ne mu ɗaya irin dai abin nan wato sun zo da su ku tasu martaba dan a tausaya musu ubanmu yaqub nabiyullah annabin Allah ne mu diyan annabin Allah ne qala sai ce wa hal indakum auladun ghairukum shi yaqub din kaga bai ba san shi ba shi yaqub din shina da wasu diya banda ku ko ku dai annan qalu suka ce na'am eh yana da wasu diya ba iyakan mu kenan ba kunna isnai ashara da can mu goma sha biyu ne fa halaka ahaduna sai ɗayan mu ya halaka fa halaka filbar ya ce can cikin daji ya ce kura ta ce shi da har yanzu wancan dai makircin ba a bar shi ba ai da mu sha biyu ne ɗayan mu guda ya tafi can cikin daji kura ta canye shi wa kana ahabbana ilaihi kuma duk ya fi son shi bisa gare mu ka dai ga shi sharrin hasada kenan har yanzu dai hasada nan wata na wannan an halaka shi an yi kuma shi uban ya haƙura in dai laihi ne yawan faɗin yusuf da yawan kuka har ya makance to dama mista aka gudun zaman yusuf dan ana son shi to yanzu bai nan mista za a damu ana kuka da shi dan bai nan kaga wannan bakin cikin da na hasada yana wannan na kishiya kishiyarta ta mutu an ka zo ta'aziyya to ganin yawan mutane yawan mutane da damuwa ko kuma shi kuma shi za a aiki shi da ɗawanci Allah ya bawance mutuwa ta ce i shegiya ta kai ga wadda ta kaso wacan son ta kai ta mutu ba za su kewaye ta to wai wannan kewaye wadda an kai shi ma lahi ne har yi waje dai ba a yahi mata ba wata kuma kishiyar tana ciwon hitar ne tana wannan hisga sai ta zo eh gwanin abu mai yin sa jiya da take wannan fisge-fisge shi kan shi wannan ma wai abu abin ƙi ne abin jin zahi ne wannan abu mai yin sa jiya take wannan irin fizge-fizge tana wannan abu da idonta to da ka shi mai hasada ka duk abin da kai shi ba ka hau burge shi kuma bai neman maka sauki sun ka ce wa kana ahabbana ilaihi shi wancan dan uwana wanda ta can ya halaka to duk ubanmu ya yi so ne bisa da kowa wa baqiya shaqiqu dan uwa ne wanda suke uwa guda shi ya wanzu ba hata ba sahu da ya tasalla bihi yana can shi kuma ya rike shi dan ya ɗebe kewa wancan da ya halaka saboda shi wanga da auren ne saboda uwarsu guda dama kaga ai inda abin ka faruwa ai ba asan mu dan ba asan uwan mu ko ku ai tunna bai so na ni na haihe ku to sai dai ku yi hakuri da yawa mata suna irin wannan kuskure ki yi kokari a soki amma in kika zama mara kirki duk da kaga ba a so akwai wata illa wadda ta ja mata bakin jini ga mai gida duk da cewa ana samun masu gida wanda yake azzalumai wata gaya saboda shige-shige ta yi komi shari amma kuma sai ya zama mai gida ya sata amma dai galiban to duk wanda kaga ba a so to akwai laihin da ta yi wanda dan shi an ka kita to madadin ta bar shi a shirya ba ta bari sai ta doka wai son ta dai abba ayi to madadin abin ya tsaya gare ta sai kuma ta koya ma ɗiyanta ƙin ubansu cewa tun da ni na haihe ku nan gidan ai sai dai ku yi haƙuri da ƙaddara tun da ba a ƙauna ta kuma ba a ƙauna ku to irin wannan su wani ɗaya aka so su wance ɗaya aka so saboda wasu aka so to shi kasa su ko ba su iya biyayya ga uban ba su iya ma uban alkhairi shi kuma sai ya ƙi su in ya ƙi su su ko ba za su yi albarka ba ka ƙarshen ta yi ba su yi albarka ba abin da ya dawo mata nan ba a ji daɗin miji ba ya sun lalace babu albarka ba za ki ji daɗin su ba don haka a yi ƙoƙari a gwada ma ɗiya ma rikicin da aka yi ki gwada masu ubanku ne ko da mu kaza kaza kaza ubanku ne ba ku da wani jiko in ba shi ba haka ɗan uwa ko ya ce ɗan uwanka ne tare an ka ku a za kai kana zuwa wurin wani ya maka gori ka yi haƙuri ɗan uwanka ne ya ce ɗan uwa ne shaƙiƙi wanda suke uwa guda ya saura sai ya riƙe shi wuri dai yana ɗiba kewa da shi saboda wancan wanda ya kaso ya ce to babu laifi kaga duk ya san maganar ga da shi ake da shi da uba ne da bunyamin kane ne to amma tun da shi ko akwai abin da yake shiri ba daidai ba ne ya bayyana masu balle ya kore su fice ku ba mu wuri ai ku kun ka kawo mu ku kai kaza kaza kaza kaza a'a kawai ya dai ji bayani ya gane har yanzu suna nan kan bakansu na kiya gare shi sai ya kyale fa amara bi inzalihim wa ikramihim sai ya horo da a sabkar da su kuma a girmama su dan ɗiyan annabin Allah ne kun ji sun ce musu sun ce muku uban su annabi ne ko to a girmama su fiye da kowa saboda ɗiyan annabin Allah ne arafa yusuf yusuf ya gane su inda intisar sanda sun ka dangana kan suka ce wa abuna yaqub nabiyullahi ko ko au arafahum ya san su inda marar tun da ya gansu shi ya san su saboda ai su manya ne shi ko yana karamin yaro da haka yaro in ya san ka ya san ka kai ne za ka ga cewa a da muna hange kana dan cito shi ka girma ka bace muna to da haka shi da shiga shi ya girma su suna nan yadda ya san su ba su kara ba sai kaɗan da haka shi da shigar su ya gane ya san su ya gane su la ya'rifunahu su ba su gane shi ba san shi ba me yasa taraku sa'lukan au abdan sun bar shi wanda ba kowa ba ko ko sun bar shi ma bawa tuna ai su ga ganin su sun sai da shi bi tsamanin bakasin da raya ma'aduda sun ce duk abin da akwai a baya yan kuɗin da annan sun ka ansa dan ba kuɗi aka so ba halaka ce ake so sun bar shi yana haka ba kowa ba wa wajadu suka same shi malikan ya zamo sarki jalilin mai girma alaihi hijabun hijabi na gare shi sai an zo ga ss kewaye da shi ga protocol ga mi gida sai kai sati baka samu kai a wurin shi ba shi ne ka cewa shehu ka cewa faƙari ilai lalin malikin yuhajjabu duk talauci na da bukata ta tana ga Allah ba ga sarki ba wanda aka keɓewa mutum wane gashi amma gashi kana gani shi wai bai magana da kai sai an zo an haɗa mishi an yi bukin akwai wani an ba da appointment amma in ba ka ganka ranka da assalamu alaikum to na kwarai kenan wani ma kawai ko kallon ku bai saboda shi an gwamna ko shi a shugaban kasa ku ba ku sai kallo ba ko da uba ne ba ruwa saboda uba ne bai da appointment ce akwai wani ya zo gwamna ya ce ma adc ne kada wanda ya shigo kowane ne ya ce to shi gana an ka shige gida sai uba ne ya zo da ya zo aka kira shi aka ce ga alhaji da baban gwamna ya zo su hagaisa da allah na zo son ganin yaron na ya ce a to mai gida sai kai hakuri a to a bari in shiga wanda ya ce ha sai dai kai hakuri ya matsa ya ce mai gida respect yourself dan komai yana iya faruwa wallahi ba ka shiga ban shiga ya ce wallahi ba baka san da bai ce baba ne ko ce ya ce bai son ganin kowa to shi kuma larura ta kawo shi kuma daga nesa ya koma gehe an kai azhur an kai la'asar an kai kusan magariba gwamna ya yi tona zagaye da ɗayin zuwa haɗin da uba ne yake ya hangai ja kai ba kusan wancan ba eh mun sani to ya ja ya ya shigo da yanzu ya ce aka shigo aka tari baban gwamna siturum na alhorma na ƙurya da aka zo aka zauna sai shi uban gwamna ya ce a kira mishi adc an kira mai adc kai me yasa kai haka ya ce to baba ni gwamna lissani ya ce bai son ganin kowa an ce kowa ya ce kowa to in nace ka shiga ai kana cikin kowa da haka ne zan rasa aiki da sai ce ba gona ba shi mota sabuwa ya iya aiki an ka ɗauki mota sabuwa an ka bashi ya ce a bashi kuɗi kaza an ka ɗauko nuna an ka bashi ya ce Allah ya ba albarka ce ni kai ka ce ma mutunci ba ADC ba to daga nan an ce ADC ya koma kamar aboki ga gwamnati an gani sai a taɓe a yi dariya ga shi an mulkin duniya kenan ya ce wa faƙari ilaihi la li malkin yuhajjabu Allah ya hiranka kusa gare ka to maimakon ka kai buƙatar ka ga Allah sai ka ce zuwa gwamna ko shugaban ƙasa za ka yi wata uku gidan shugaban ƙasa kana kallo ne bai iya dibin cewa ya san kai dan uwa ne ne saboda me ka zo ga Allah kai ma Allah buƙatar ka ya hiranka wa nahnu aqrabu min halwari manci Allah shi ka sa ka kaba dahe-dahe da za ka koma ga Allah da bukatarka sai ya turo wanda ya sa bukatar ga hannu ne ya biɗe ka cikin girmama ya biya maka bukatarka to amma sakin Allah ka kama dahe-dahe to duk wanda ka kama ba Allah ba in Allah na son ka sai ya mai sai igiyar lantarki mai wuta dole ka ji bala'i ka saki ka sheka da gudu sai Allah ya tare kai rungume ce ni ka son ka kai kuma kana son makhluki ni ya kamata ka so ni da ka son ka sun samu Yusuf girma ya kai duk ƙasar Misir tashi ce, da haka dole a sami shi hijabi. Fa'an zalahum ya saukar da su fi buyutin cikin ɗakuna daban-daban na alhorma da girmamawa. Wa ƙala ya ci kullum ashika duka ‘yan uwan zumunta ya nuna wahadan su zauna su kaɗai ka a cakuɗe, wa ya kulu na wahadan kuma su su kaɗai. waya biyu tuna wahada musu kwana su kaɗai shi ma wani tsarin security ne in yaban mutane cakuɗe to wasu mutane ba na ƙwarai ba ne za su iya ɓata mishi mutanen ƙasa da haka nan kowace al'umma ya san inda suke kuma an sa mai kula da su wanda yake ya san yadda za a kula da su ba wai kawai su kwana a ba su abinci ba cikin muhasaba suke ana kula da komi da komi nasu tunda duk ƙasar ce gaba ɗaya Allah ya kawo ta gida ne da aka kowane gida kowane masauki an san waɗanda aka sa masu kula da halaye na waɗannan mutane da kuma abin da suke yi ce su kowa a kai su wuri daban-daban daban-daban walakin nau sai dai shi wata ƙeta da ya masu askanahun fi darin fi suratu yusuf sai ya kai su wani gida dama an tattala wani gida ya san za a kai ga irin wannan rana za su zo to sai ya samu wani gida kyakkyawan gaske amma sai an ka mai decoration da hotunan shi annabi yusuf nan hoto ne an zo za a jefa shi rijiya ana ba shi kashi ya sheƙa wurin wannan ya bugai ya sheƙa wurin wannan ya bugai ya sheƙa wurin wannan ya buge shi ga hoto ana kallo kuma irin hoton nan wanda yake yana tare da saƙoƙi da saƙo in ka taina kuma sai haka gashi an haife da shi ana ciniki na ya zamo bawa in ka taina duka gidan hotunan Yusuf ne da hotunan wannan halayen dan ya san za su zo a kai su gidan ko za su tuna cewa ga mugun abin da sun kawon dan uwansu ko suna tunawa to kaga su kansu ganin su gidan to wani irin wata irin azaba ce gare su da an mai da su tunanin baya to ran da sun ka gane a sarkin gawa na duniya shi wane mai hotunan na kuma su sun kai wannan mugun abu to kaga kunya sai ta kama su la'alla su yi nadama su ba ma Allah tuba mai kyau ya zannar da su cikin wani gida inda hotunan Yusuf suke lamma ka zo da ribuna wasan da suka bashi kashi wa ya awi ila kulli wahid min fa yadribu ya sheka ya ce wurin gudan su shi ma ya kama bugu ne ya kucce ya ce wurin shi ma ya kama bugu ne wa fiha suratu yusuf inda ma ulqiya bil jub kuma ciki akwai hoton Yusuf sanda an ka tube shi an ka bashi kashi an ka jawa cikin rijiya halatuhum allati iftaraqu alaiha wajaduha musawwaratan fi dar allati unzilu fiha halin da sun karabu akanta da su da Yusuf suka sami halayen nan duk an zazzana su cikin wannan gidan da an ka saukar da su a ciki kuma daɗa kasan na sani kasan na bari ba wanda ya musu magana don har lokacin ba su gane Yusuf ba ne kuma ba abin su ba da labari wanga faƙanan mu ne kunji kunji kunji bai yiwa su haɗi kuma ma bai yiwa a yi shiru kuma bai yiwa daɗa aka dai zan haka dan cikin tunani da bakin ciki walamma jahazahum bi jahazihim qala atuni bi akhin lakum min nabiyikum ala tarawna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin فإن لم تاتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون كاسن can sun ce su goma sha biyu ne guda ya taya can ya halaka amma ɗan uwa ne wanda suke uwa guda yana gida an baro ubansu na ɗiba kewa da shi to son ya kai ya ga ɗan uwa ne yanzu da haka sai ya ce walan ma jahazan da ya shirya su bi jahazihim da shirinsu waffa lahum kailahum ya cika musu awansu kala sai ce kun ce kuna da dan uwa wanda kuke uba guda suka ce kala ya ce ituni bi akhin lakum min abikum in za ku dawo ku dawo man da dan uwan ku wanda kun ka hada uba da shi kaga wata bushara ya yi musu alƙawalin in sun dawo za a sake ba su abinci to kaga ko ba dan shi ba za su dawo dan neman abinci tunda abincin yunwa bai da abki da an ci nan da nan da an ji yunwa arada an yi tasu da shiqiqu bihi yana son dan uwa ne da suke uwa guda ya zo ya sadu da shi fa qala lahum yace masu antum dhakartum anna abakum lahu waladun ghayrukum ku kun riya cewa dan babanku na da wani da wanda ba ku ba kalu suka ce na ai gaskiya ne muka faɗi kala ya ce to ban yarda ba yana tuhumar cewa ƙarya kuke mani kaga saboda ya sa su dole su kawo ɗanɗan tunda da gangan ya ce ina tsammanin ba da gaske ba ne inda gaske ne to in kun ce abinci ya ƙare ku zo man da shi don in tabbatar da ku ba makareta ba da ku mutanen kirki ne in kun ba haka nan ba na gane ku mutanen banza ne makareta kar ku koma shigowa ƙasa ta ko ƙwaya guda ba su yamma ku kala ya ce isbatu sadiqikum indi abinda a tabbatar da gaskiyar kuri na an tatu bi zalikal wahid ku zo man da dan wannan naku guda wanda kuka haɗa ba da shi fa in lam taf'alu zalika in ba ku yi haka ba a'lamu annakum kadhibun to zan gane cewa ku makareta ne wa ana la amiru lakum ni ko ban ma makareci a da haka dan kar ma ku zo ko ku zo da shi ko ku zaman ku ala tarauna ba ku gani anni ufil kaila ni ina cika ma'auni min gairi bahsin ba da tawayewa ba kun gairi da cika muku ma'auni kun gairi da na ba ku abinci da sauki wa ana khairul munzili kuma ni ne fiye mai saukar da baki kun ga irin gidan da na kai ku kun ga irin abincin da aka ba ku da za a kyasta tun karin farko kun canye kuɗinku da kun kawo muna don haka da sauran zaman ku nan da abincin da mun ka baku duk kyauta ce mun ka baku kamar wata rana da ta tare a ya su shehi da sauran makadamai da su mawadaki mayana aka je kaula ko da aka je kasan kaula sun yi kowa ɗaya liyafa za a shi da kyalle ne haka ko roba haka duk a kewaye har aka gama ci abincin ba a gama kawo kaji da raguna ba ma da ake ce a'a malam yana ce ba shehu balarabe ashe mutanen gaba maciyata ba ne ni wallahi na azaba da kuɗi haka kai su ƙasar to ai tun yanzu aka rama kallahu da kuɗin jirgin mu da hadiyya mu don mun canja su da sannan kuma wanga gida a kira su haka da gida a kira su da an kai kwanaki sai ya ce mu shehi aka rama kallahu na don Allah in ba mu tashi koma ba mu koma da ka saboda kunya ta ishe ni wallahi wannan irin karinci ya ɓaci dole ya matsa aka koma da kar aka yi wasu kwanuka kayan ranar koma su ta yi to irin wannan ya ce kun san ni ne biyayyen duka mai saukar da baki an masu karincin da yake kunya ta ishe su sun san abinci an masu kawai kyauta ko sadaka amma ba wai magana kuɗin su bace ya ce to kun gaya da nake to in yanzu kuna so ku dawo ku zo da ɗan uwanku in babu shi to ƙarya kuke yi fa lam tatuni bihi in ba ku zo man da shi ba fala kaila lakum indi ba ku da awo wurina wala ta karabu ni kan ma ku kusa da ni dan ban san mu'amala da makareci qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun qalu suka ce a'a ai ba abin jidali bane sanurawidu anhu abahu da sannu za mu yi ƙoƙari wurin neman shi wurin ubanai wato saɗin nan ya gwada za su iya kayyinsu bayan sun koma gida sai sun gamsar da uban nan ya baka su shi wa inna ka gani an sanu tauki wa inna mu la an sala wa inna la fa'ilun karkada mu tabbas wallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ko me za a sai mun kawo maka shi saboda kaga ga kunya ga mutunci ga alkhairi sannan kuma in ba a dawo ba ina za a ce a samu abinci da haka suka ce mishi wa inna la fa'ilu dama an ce kowane harafi a cikin ƙur'ani yana taimako wurin bayyana ma'anar da Allah ka nuhi shi yasa ba wai ka cire kalma ka sa wata ba kowane harafi bai ciruwa ka sa wani a cikin alƙur'ani don kowane akwai aikin da yake to ka ji aikin nunu tauƙidi ka ji aikin wannan lali wa inna la fa'ilu وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون to amma duk da haka ya san mutum shawarwari gare shi yasa aka ce maka da kalbu mai yawan jujjuyawa yanzu mutum yanzu ba mutum ba to sai wata dubara tunda ai ya san ɗayan annabin Allah ne ba su cin haram sai ya ce kayan da sun ka kawo kuɗin da sun ka kawo muna a ɓoye su cikin kayansu in suka ce su gani za su ɗauka cewa wayo sun mance sun jeho kuɗinmu cikin kayanmu sai a dawo don a mai da kuɗin nan ko kuma a halatta musu ba za su riƙe kuɗin ba saboda ba halal ba ne gare su ya tabbatar da ba su cin haram da haka sai ya ce ma yara ne ij'alu bida'atahum allati ataw biha saman almirati wa kanat darahim ku sanya bida'a su wadda sun ka zo da ita dan biyan kuɗin awo shine dirhamomi ku turbuɗe fi rihalin cikin burgan gamin su la'allam ya'rifunaha ko cewa za su gane ta su san kuɗin su ne da zan kalabu ila ahlihim in sun koma gida wurin iyalinsu wa farabu au'iyatan suka kakkaɓe burgan gamin su in suka gansu la'allahum yarji'una ilayna insha Allah ina tsammanin za su dawo wurin mu li'annahum la yasahiluna imsakaha dan ba za su halatta rike kudin nan ba sun san ba haƙƙin su bane adkhalu da rahimahum sai suka shigar da kudin su fi au'iyatin cikin burgangamin su min ghairi shu'urin minhum ba da sanin su ba falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a min al-kailu فارسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون فلما رجعوا إلى أبيهم da suka koma wurin babansu ƙalu sai suka ce ya abana ya baba muni amin alkailu an cika a an hana muna sake ba mu awo in lam tursil akhana ilayhi in baka saki dan uwanmu muka ce tare da shi ba ga shi kan mun samo yanzu amma akwai haɗari kaga za su gada mai mu ba an sabbin ya nuna muka so ba eh a'a mu abin da haɗari awan nan da muka yi to in baka ba da shi ba to babu ko mu samu abinci kuma kaga yunwa ake yi da haka nan ka ji abin da ke ciki tun da haka ne fa'arsil ma'ana akhana do Allah ka yadda ka saki wannan ɗan uwanmu tare da mu na katal mu te mu yi au wa inna mu lahafizuna masu kiyaye muke lahu gare shi kakka lura da kakka damu da abin da ya gabata tsakaninmu da Yusuf wa inna lahu lahafizun kaga shi ma ansa inna ansa lahafizu wallahi tallahi za mu kiyaye shi za mu dawo maka da shi la yusibuhu shay'un wani abu ba zai same shi ba قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين قال صوه النبي يعقوب يتي to kuma gare an ka dawo hal amanukum alaihi ai ba zan amince muku gare shi ba illa kama amintukum ala akhihi yusuf sai kamar na amince muku akan dan uwa ne yusuf min qablu kayan haka faƙar fa'altun bihi ma fa'altun kun kosan abun da kun kawa Yusuf da haka wannan ma in na ba ku ba za ku dawo man da shi ba wallahu Allah khairun shi da mafificin alkhairi hifza kuma shi ne mai kiyayewa wa huwa arhamur rahimi kuma shi ne mafi jin kan masu jin kai saboda ya san ba zai iya hana musu shi ba da haka sai ya koma zuwa ga Allah fa arju an yamunna bi hifzihi ina fata Allah ya yi mani baiwa da kiyaye shi ku dawo man da shi lami lafiya walam ma fata umata ahum wajadu bida ata ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabi hadhihi bida'atu ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazadu kayla ba'ir zalika kaylu yasir da yanzu hasalo ai sai wanda sun ka tsagare ko da suka bude kaya suka samu an dawo musu da kudaden su da suka tai da su duk baki daya sai suka zo wurin da baba me muke nema na girmama wa sarki da karimci wanda ya wuce abin da aka yi muna kaga ga kuɗin mu ya mai kai muna in ka ba da ɗan uwan nan mu samu ƙarin abincin raƙumi guda sannan kuma gashi za mu ƙara kiyaye ɗan uwanmu kuma samu ƙarin kiwo ai abin da sauƙi suka ci gaba da lallashi ne sai gobe insha Allah mu gani a'a za a ciwo kan shi ya ba da ɗan guda-gudan da ya rage ko ko zai hana masu a koma a rasa samun ƙarin awo alhamdulillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أنا نيما كاو عشان تفسير من يوم لحدي شابك كوتر رمضان الحمد لله الله ينفعني من أبن مكجي الله يبيع بقاتو من دون الآخرة الله يسوق من أبن سننتا الله يبام البركة القرآني دوتر رمضان الله يسنيا مشكوين وين دأكي أنت وأتكنسا دومي البركة من زال الله لشيو فاتحة لصلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين